الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء عشرين له تقوى الحجة shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba watanni ba mu ba satin da suke ko tun kan azumi ko yawwa watannin da suka shuɗe mun tsaya a matsala ta ɗari da sha uku ɗari da hudu ne ko abuwa ne ɗari da uku za mu tashi ɗari da hudu na ga kamar ɗari da uku kaza wai ta habu liman inda alkaburi ko yawwa to mun tsaya a a cikin matsala ta ɗari da hudu inda za mu tashi wa yusta habbu liman inda alkaburi an yi hasuwa min turab idan ba ku manta wa matsalar sai magana ne akan mustahabbanci ga wanda ya zo ana binne wanda yake cikin kabari da ya ɗebi kasa da uku ya zuba da tafin hannunsa wanda a lokacin muka ce ba sai hannu kawai ba za a iya zubawa da tebur yawwa da uku kawai saboda hadisi abu hurairah da aka biya a lokacin to mun tsaya da rashi na arba'in daidai za mu tashi da rashi na ɗari na arba'in da ɗaya shafi na ɗari da casa'in da hudu ɗari da casa'in da hudu shafi a tawon nuskar darasi na arba'in da ɗaya to na arba'in da biyu a da malam mamar kayi kayi sujjada ka wani ta kama kai mana na kusani na arba'in da uku kenan za a tashi da biyu za a tashi oke to ai dai yin ruko oke a da dai yin ruko da mu da zai za a sai to Allah wa muta to a cikin har ya kawo ta gaba da aka kawo cewa wai ya halatta idan an zo zuba kasa ta farko sai a ce min haka lakana ku ta biya ce wa biya nu'idukum ta uku a ce wa min ha taratan to shine a wannan gabar malam yazo bai yadda ba yadda wannan magana tana da bukatar dalili ba yadda ba sun kawo hadisi bai inganta ba hadisi imam Muhammad na Ubaidullah bin Zahar ana Ali bin Zaid bin Judan an al-Qasim to a wannan lokacin za ku tuna muka ce gaba ɗayan su su ukun nan malai ce gaba ɗayan su ba wani abin dogaro duk su uku dukkan su to to shi ne yake jawabu alaihi min wujuhi amsar da zamu bayar akan wannan hadisin da aka kawo aka ce an zo binne mamaci kasa ta farko ka ce kaza ta biyu ka ce kaza ta uku ka ce kaza yace za mu bada amsa ta fuskoki kamar haka al-awwal ta farko anna hadith laysa fihi tafsil al-mad'um babu. hadisin ba shi da wani abin da yake rarrabewa abin da aka na riya cewa da ake cewa mustahabi ba wani abu da zai rarrabe ma haka cewa domin shi mustahabi ake ra'ayi ko yawa sai ce bala hujja ta fi aslan ba wata hujja ko gidan man ne ba kunna ba wata hujja aslan ko da yake mun yi sallah eh sai ce asali ba wata hujja law saha sanadu da akai isnadin ya inganta asani na biyu anna tafsilal mazkura wannan rarrabewar da aka faɗa cewa ta farko a ce min haka laƙanakum wa biya nu'idukum ta biyu wa mina wa mina nukhrijukum taratan ukhra saboda haka yace ba dalili ko daya lam yathbut fi shar'i bai tabbata a shari'a ba annahu min fadail al-a'mal cewa yana cikin ayyuka wanda suke masu fifiko hatta yuqala ballantana ma a ce yu'malu bi hadha al-hadith za a yi amfani da wannan hadisi yace bai ma inganta ba bai ma zo a cikin fada'il din ba ballan da a ce za a yi amfani da shi kaga akwai wanda suke kafa hujja da cewa wani hadisi na fada'il ne ba komai yawwa shi ma ya faɗa cewa kaga shi ma haka yake cewa tunda na falala ne za a iya amfani da shi Umar bi hadha al-hadith li annahu fi fada'il al-amal kun ji wai za a amfani da wannan hadisin saboda yana cikin wato ayyuka wanda suke masu falala bal yace bari wannan ne inna tajwiz al-amali bihi ithbatun mashru'iyya kai malaman nan fararru ne sai ce halatta aiki da shi yace tabbatarwa ce ta shari'a ka zo ka ce mutum kaza ya halatta kai aiki da kaza yace tabbatuwa ce ta shari'a amalin bi hadisin zaibin an gane ko na tabbatar da cewa ai aiki da hadisi ingantacce wa zalika hakan ya tabbata li annal makruhiyyata aqallu darajatiha al-istihbab domin abubuwan da suke na shari'a mafi karancin abin da za a shar'anta ma da shi ina ce mustahabi domin ta ya fal hukumu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruha ma ma ulima haka ce bala usulul fiqh to duk wanda ya zo domin abin da yake kira mutabi shi ne ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi to kace mutum mutahabbi ne ba a ce mutum abu mutahabbi ne sai da dalili ingantacce shine abin da malai yake faɗa kace kaza gwara ma kace halal aka kace da yin zarabar da dudai ko za ta yi halal ne to amma kace mutahabbi idan kai ladan za a baka idan baka yi ba ba komai sabanin halal in kai da ba lada amma baka yi ba ba lada shine halal amma mustahabi duk abin da abin da ake so kai ana so ko kai a gida yau da gobe kana sa abu kan kai yana hakan da wajen sai hakan yake yawan yi wata har kawai sai kai ma wata kyauta ta musamman to shine bambanci to shine ma da yace ma wa huwa hukumun min al-ahkam al-khamsati kaji cewa musabi ne yana cikin hukunce-hukuncen nan guda biyar allati la tasbutu illa bi dalilin sahih wanda baya tabbatuwa sai da dalili ingantacce wala yajri biha ad-da'if bi ittifaq al-ulama sannan ba amfani da mai rauni a wayan abubuwa biyar din ba amfani da hadisi mai rauni akan biyar din nan kamar yadda malamai suka yi ittifaqi hadisi zaifi a ce kuma mustahabi ne yin kaza yace ba a yi na uku annal hadith da'ifun jiddan dalili na uku da albani yace hadisin a karan kansa ne rauni ne mutuka kai daga jin da'ifun jiddan ko ba ka jin larabci ka san ba su a gurin to sai yace bal huwa mawdu'un bal huwa nan zan ce na ƙarya ne ma fabricated ne ƙarya aka yi wa annabi annabi bai faɗa ba bai ce an zo zuba kaza ta farko a ce kaza ba ta biyu a ce kaza ta uku a ce kaza fi naqli ibnu hibban a cikin naqli warwara da ibn hibban ne fa innahu fi musnad ahmad yana cikin musnad da imamu ahmad mujalladi na biyar shafi na dari biyu da hamsin da hudu min tariki ubaidillah bin zahar an ali bin yazid wa huwa al-alhali wa qawlin nawawi an gane kaga ya ce ubaidillah bin zahar an ali bin yazid sai da ali ali bin yazid al-alhali ne shine qawlin nawawi Ali bin Yazid bin Judan hada can baya da yake Ali bin Yazid bin Judan kuskure ko da da na duwa wannan sai ka ko musu na dila in ka koma musu na din kuma za ka gani kuskure ne wannan magana da wala albani ka ita ce daidai to alhali ba ibnu wato Judan ba guda biyu ne sunan su daya amma kakan sai bambanta to da yazo sai ya dauko wancan ba wannan ba da yazo sai yake cewa kuskure wahabi da samu wajen kawowa to amma bari ku jira karatu li muqalafati li ma fil musnad saboda ya saba abin da yake cikin musnad qala ibnu ibn ibnu ibn yace ubaydullah bin zahar yarwi al mawdu'at an al asbab shi wannan ubaydullah bin zahar yana cikin rijal sanad ko yana cikin su sai yace to yana rawaito hadisi na ƙarya abin mamaki kuma anil asbab daga gaggan malamai shine al asbab sabitin shine malami gaggan malami ahmad gaggan malamai wa idza rawa an ali bin yazid ata bi qammati fa idza ja'at qammatul kubra amrun azimun shine qamma eh shi za ka kira alkiyama da qammatul kubra idan wato wata musiba mafi girma ta zo rana alkiyama kenan to shine yazid a tafi majira zuwa da manya manyan al'amura wai idan tama'a bi isnadi habari idan suka haɗu a cikin isnadin wani hadisi shine isnadi habari عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملت أيديه كنت تفهم لا دي إنك كتو كنا سمعت to ka tabbatar a duwar kai suka sheka annabi kariya ba gaskiya bane duk inda suka haɗu su ukun nan ka gansa a isnadi to kariya ne irin wannan da za ku wasu daga cikin malaman mu sun haddace kana karanto isnadi na taba ba ku misali na sha yin wannan wani lokacin sannan muna adabul mufar shekara goma ya baya a lokacin in na kalli wani hadisi ya rikice mun zai kira professor Ahmad Bala in na kira wuji zai ce nace malam ya haka wannan hadisin kuma eh kaza da kaza da kaza sai ce karanto isnadi in na karanto isnadi zai ce ya ba shi da kyau saboda wani da wani da wani shikenan wallahi zai ce ma ai bai da kyau saboda wani da wani to irin wannan ne sai a ce ma to wayannan mutane uku suna haduwa kai ma ka rike ka huta kana duba rijalin sanad kana ganin za a jira to hadisin nan wallahi ko baka je karshe ba da mutum ya gama ya kace ba to shikenan kawai kama a cikin mutanen mu ne suka gane a cikin majalisar ku ai ka san uwa ne ka labari ya kace da Allah rabbi to kamar haka ne kamar haka ne kana ji daga wanda ya kace a ina ka je sai a tare da baba yi shike da la ba Allah da gobe ne Arab ko to ji ne to sai yace a to kaga wayannan mutum uku mun ji labaru duk abin da ka ji sun ta wa'ai tunaji a jere to kirkira kariya ce suka jingina annabi shi sa kake da littattafai yanzu albani da littattafansa سلسلة الأحاديث ضعيفة والموضوع هو مجلد إليه حديث دليل يرني طبعا إيه سنة كرياني دكا هو مجلد إليه مجلد يأجر إيه sannan kuma sai sahiha su kuma wannan duk inganta su wa'inda nan kuma an ka zo ka ɗauke masu mujalladi daidai irin su tazkiratul mawdu'at na shaukani mujalladi ɗaya ne ya goyi zai yi wannan gaba ɗaya shi ma yana gaya ma ko al-mawdu'at na ibn al-jawzi haka duka sun yi littattafai kuma in aka zo sai an gaya ma isnadi ya ce ma saboda wani da wani da wani duk makaryata ne ƙarya suke wa annabi to yasa kafin zuba duniya zai da aka gama ta ce ma komai komai saboda Allah ya alƙawari inna la nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sai ba da suka ce ba qur'ani kawai ba har hadisi Allah zai baki kariya kuma ga sai zai baki kariya wa amin ya Allah to shine um kaga ga wannan ma da zai ba mu misali shi ma haka littafin ne cewa fa idza kana asanu awali hadha alhadith annahu da'ifun jiddan idan ya kasance mafi kyan dabi'un hadisin da aka kawo mafi sauki a cikin sufofin da aka bayar shine kace masa ikon jiddan mafi sauki ba a ce ai a halayensa kawai mafi sauki ƙarya tsiya sauran duk sun goya nan to kaga ai zance ya wuce shi ɗaya ɗauke sama mafi sauki a halayensa makareci ne ai zance ya ba shi kuma to shi ne yake to bala ya judu al'amalu bihi haina idin iya wannan a wannan lokacin ku yace kun ga bai halatta ai aiki da shi ba qaulan wahidan zance mafi inganci kama bayyana wal hadith ibn hadith fi tabyin al-ajab فيما ورد في فضل رجل shi wannan mala abar mutala kamar fotokofin ta tun da ya sa muka yi wanzan ya ko yanzu an zane amma shi ma mujalladi ne ne haka amma mai tudu shi duk karerai da aka yi akan rajal gaba in suka yi bayani duk wani abu da aka a kan rajal aka kawo aka ce ma karya ne shi ne a yi tabiyun al'ajar bayyana abin mamaki fi ma warada cikin abin da ya gudana ya zo fi fadil rajul akan fadil rajul karshe kenan ko a dawo ba waje ba shi ma shi ma akan rajul akan to kun ji matsala ta dari da jawo wai sannu ba adal baraki min dabni umur an sunnanta haka sun daga an sunnanta sai ka kare ni domin yana buƙatar hadisi ko annabi ya ce ko an yi a gaban da ya shiru ko kuma ya ba da umarni ko ya aikata kai abubuwa uku nan kaulan aw fi'lan am taqriran to sai ce an sunnanta bayan an binne mutum kai al'amuran nan kamar haka al'awwal na farko an yurfa al-qabru an al-ardi qalilan a dago kabarin daga ban kasa kai ya zama yayi lebur ya zama flat ya dan dago kadan amma na hawa shi gurin gurgudan tsani daya kamu daya ko tsani me tsani akwai kamu akwai tsani yawa shine ko na na hannu shine tsani Yau da haka da na tsakiya da babban dan yatsa su ne tsani to shine kibir to sai sai wala yusawwa bil ardi na farko ba za a daidaita shi da kasa ba ba za a daidaita kabarin ya zama yayi flat da kasa ba sannan kuma wa zalika li yutamayyaza ana yi haka idan abin bai fayusana dan a kiyaye shi wala yuhana kana wulakanta shi da hadisi jabir radiyallahu anhu kaga mutum yaje naija wani yadda wai da suka ji ya tsaya a wani guri yace assalamu alaikum ala ya min al aka ce ya yace ai kaburbura ga aka ce duk doya ce a kwanta a gurin saboda za ka ta dan tago ita ma haka doyoyin tsiri tsiri yi wallahi da ba kabar daji bai gani ba ai lokacin na ji ba a dade da shuka ba yi kawai ya fara ko kuma ko da ya ga ganyen zai iya yiwa ya dauka damuna ce sun ka shiga makabartar nan saboda damuna ya za ka duk ka ka ba kowa yake da wannan basirar gani cewa wannan bishiyar kaza ce tsakanin shi da haka ce bayan tudun kuma bai da girma ma yanzu doya yawwa yanzu a ce mutum in dai ba duk jarirai ba ne wallahi ya ba da wannan ajiyar assalamu alaikum ala diyar miran tsaye sai ya daga ko to ai ka san akwai wanda suke kabarin jibgeji ka to to haka ka ganshi kamar za a yi ɗaki shi ne ai malam yanzu duk zai bayanin sa nan masu wannan tsagowar shi na doya kusa da kusa kuma da ya kwashi ya ga wani ya fara assalamu alaikum maladiya yana da doyoyi sallama da wannan shi ne to sai ce kaga za a dago kaɗan saboda kar a wulakanta saboda hadisin jabir radiyallahu anhu ma أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد النبي عليه الصلاة والسلام أما تكبري لحد shine kabarin da ake yin da dogo a kwakule shi da juna raba kun san kaburburan su abin da yasa ku ga kabartin su ba ta shiga yawanci chemical suke sa mu an dau an dau lokaci sai a je a tarar da asun zuwa kawai ba ɗebo a hannu ba kaga za a iya sa wani haka suke wata ran in ka koma sauye kai hira da wannan masu kula da masu tsaya a gefen makabartar nan ka dan tambaye su cewa to wannan makabartar bakiya tunda za ga bakiya ai kula ce gaba ɗaya kamar fili ne ba wani abu ma haka a kewaye to sauran makabartun fa ya me yasa ake mai mai da wuri sai ya gaya ma cewa chemical ake samu in ya ɗau wani lokaci kawai zai ta gwanye gaba ɗaya zai zama ɗan kashin bebu wani ma an buɗe shi a gaba kashin sai a kuma gunna wani inda su ne da wannan makawatar ta gani za ka ja mamaki to sai kuwa tana nan da tuni ba ta shiga ina wanda aka munan ana bari ta ma shekara arba'in a zuwa biyar a yanzu kamar in dai ba ka ci gaba wani da ana dan binne wa tsilli tsilli ta wannan wajen haure wajen gadon kaya da ta gadon kaya a za ka an daina binne mutane akwai so ake ce wasu shekaru shi kenan kawai da ta shekara arba'in shi kenan sai a jeji a zo a yanka filaye duk nan da ka gani duk filaye duk makabartu ne za a ci gaba za a ci gaba wai na nufin ka samu masu son sai da fili nan da nan za ka ana ko sarakuna ko gwamnoni kawai sai a ciya a gida ne amma san samu ne da ba a ta mai mai aiki kamar yadda su saudiya suke eh haka ya kamata to sai ce an yi wa annabi lahadi dama kun san mun biya a baya dan da annabi ya bar duniya sai aka ce to waye je makabari sai aka ce to akwai wanda ya kware a shakku akwai wanda ya kware a alhadi sai aka ce to duk wanda ya riga zuwa duk aka taba aka kira su aka ce duk wanda ya riga zuwa shi Allah ya zaba wa annabi sai mai lahadi ya riga zuwa to shi ne masa lahadi amma kawai da shakkun da muke yi yanzu shi ma ya halatta tunda an kirawo ke zo da ya riga zuwa shikenan kuma ya danganta da kasa ma kasa mai kwari ta fitar lahadi mara kwari irin ta mu ne zakon yi wannan in aka yi lahadi ba zai zauna amma wasu wuraren zai yi to sai ce ونسب عليه اللبن لبنة نسبا سياكا كفا مسا توبني ba tukwane aka sawa annabi ba akan kabarin tubali ne guda tara aka wata ruwa ya kace guda tara aka dora masa sallallahu alaihi wa sallam wa rubi'a qabrahu min al-ard an dago kabarin annabi daga ban kasa na hawan mai jibrin gurgurdan tsani daya haka kun gani ba yadda ake yin da tubale ne ba yanzu ka shiga makabarta gurgurdan tsani daya har za ga wasu wai gata ne a ci ɗebo ƙasa a ce sai ya yi tsiri eh a ce maka to sai ce rawahu ibn hibban fi sahihi wal bayhaqi wa isnadu wa kan walahu shahidun mursal yana da wata shaida daban amma hadisi ne mursal ko ba shaida ayyaja an sali bin abul akhdar qala ra'aytu qabra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shibra sali bin abul akhdar yace naga annabi alaihi salatu wasallam na ga kabarin annabi alaihi salatu wasalam dani guda auna wa jibril ko gwargwadon dani daya rawa abu dawud fil marasil abu dawud ya rawaito shi a cikin marasil nasa hadisi mai lamba ta 421 wa salihun hada da'afahu yahya yahya al-qattan yahya al-qattan ne wannan salihun ba zaibi wa gairuhu da wannan sa wa yu'iduhu ma sayati amma abin da yake karfafa hadisin abin da zai zo minan nayi ani ziyarati al-turab na cewa an hana a ƙara ƙasa al-kharij min al-qabr a ƙara ƙasa fiye da wanda ta fito daga kabari iya wanda aka fito karamu iya ita za a mayar kun ga yadda wasu ke a jiya ta kwakulo ta gefe ba daidai ba ne kisa ɗaya daga jagoran da ya kamata a ce gwamnatoci suna yi gina a riƙa yi wa masu hakan kabari ta mina wani dan workshop na lokaci bayan kwarai kuwa domin za su ka gyara ne yawa lokacin da aka zo su ne suka iya hakan nan su za su rufe saboda haka ba za ka yi musu karambani ba kaga za su bi tsari da sunna annabi alaihi salatu wassalam wannan tsari ne mai kyau ko wani ne ya zo jiya hayaniya an yi abin da yake suna siya a daidai aka ba za su bari ba kwarai kuwa domin suna da ilimin abu kana su ne kuma alfanu omega a gurin wannan yana da muhimmanci gaskiya kwarai da gaske amin ya Allah amin ya Allah fa inna min al ma'lum yana da cikin abin da yake sananne annahu ya buka ba'da dabni alal qabri cewa abin da yake wanzuwa bayan an binne mutum oke annahu ya buka ba'da dabni cewa mutum zai iya wanzuwa bayan an binne mutum alal qabri abin da yake wanzuwa shine at-turabul ladhi ukhrija min al-lahad abin da yake wanzuwa shine kasar da aka fitar daga cikin lahadin ba wai mutum ba kasar da aka fitar daga lahadin ita kawai za a bari shine abin da nake so na ce fa inna min al ma'lum annahu yabqa ba'da dafni al qabr at-turab alladhi ukhrija min al lahad abin da yake warzuwa bayan an binne mutum kasar da aka fitar daga cikin lahadin ita ce take warzuwa alladhi shagalahu jismul mayyit wanda jikin mamacin yayi occupying ne kenan da Hausa ya mai ya mai ramin da aka fito da shi yanzu ba mutum ne ramin da aka fito da kasar ba mutum ne a gurin ba to gurin da iya kasar da ya cinye gurin iya ita za a gani a waje shine abin da yake wadalika yusawi al-qadr al-mazkur saboda haka a daidaita kabarin gurgur daidai gurgudu yadda inda fito da shi za a yi iya jikinsa ba jikinsa ma ba zai fi hidin wannan kasar ba abin da ake nufi kenan domin abin da aka fito da shi shi za a garbage in garbage out ko abin da ya fito shi za a gani a waje kuma wanda ya shiga shi ya kamata ya fito ba za a mayar kansa ba shi ne abin da yake faɗa ba wai so ake gaba ɗaya kun gane mu yanzu da muke shakku ai kun gane ya da uwa ne ko idan ka ce za ka loda mar uwar za ka ta yi yawa to shine abin da malai yake gaya ma gurgurdan kasar da ake so ta zama a saman sa in kun rube shi gurgurdan wanda ta fito wanda ya occupy a cikin yar ita ake so sauran ba ruwan ku da ita duk a ba a raba wa gurin ya tike ya tiko amma yanzu aka mutum da kai gaba ɗayan da sai an mayar ma har har tsaro ta ake za ka dana a jiya wannan ta kwabar mafi yawanci ɗebo ta ake kun ga yadda shari'a take amma mu ga yadda muke yi ai da jama'ar zani da yake Allah ya kawo mu lokacin shi amfani irin wannan matasa suna ji yau da gobe ana zuwa sami canji farai kuwa ran da abin ya zo kanka to ana zo a ganye a yakace tun da baya kanka ba yadda zaka yi amma kana da me ake cewa yana da kyamar abu a cikin zuciyarsa alaikum assalam wa rahmatullahi ya muna cewa an ce mata ya fi minan nahi an ziyadati al turab yanzu ba muka biya cewa an hana illa iya ka ban sani ko so kake kace nahi tanzihi ko nahi tahrimi eh amma ka tsaya ka ji karashin zancen ma tsaya ka ji to sai ce kana shafi'i bi ayi وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبا kaga shine wanda yake daidai da gwargwadon abin da aka ambata a cikin shi ne yake kusa-kusa da abin da aka ambata na wancan hadisin na baya da ake cewa wancan hadisin da ya zama masa jahi da inganta ba to kusan suna da yar alaka imam shafi ya faɗa cikin al'um ma muka sarahu al'um din mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da biyar zuwa da shida abin da ya rayu yake cewa wa uhibbu Allah ya zada fil qabri turabun min gairi ina so kada a tsara ka ja da shafi yake a shafiya na so a ce kada a tsara komai akan kabari fiye da kasar da aka fito da ita an so haka li'annahu idza zida irtafa'a jiddan domin idan aka tsara zai tagu sosai wa inna ma yuhibbu an yashkasa ala wajhi al-ard kibran yace an so an yashkasa ala wajhi al-ard a dan dago shi sanda yake wala yake ra'asa huko kada ya dago kansa a wanda hadisin da muka biya to sai ya alawaji al-ardi a ban ka taki buran tsani da auna kwatan kwatin tsani da haka ake so wa nakala an-nawawi fil majmu' imam an-nawawi ya fitar a cikin majmu' mujalladi na biyar shafi na 296 ittifaqu ashabu shafi cewa almajiran imam shafi sun ittifaqi ala istihbabi rafi cewa mutabi ne a daddago bil kadirin mazkur gurgurdan yadda aka ambata da ba yayin shi ne tudu ba gurgurdan yadda aka ambata asani na biyu to kun ji wannan mun ji an yi ja'ala musannaman abinda ake so na biyu shine a sanya wa mutum kabarin mutum ya zamto ya dan yi tozo bi hadisi sufyan al-tammar saboda hadisi sufyan al-tammar kale yace ra'aytu qabran nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabra abi bakr wa umar musannaman na ga kabarin annabi alaihi salatu wasalam na ga sai na abubakar na ga sai na umar dukkan su sun dan yi dozo sun dan dago barka ji malam zai baka amsa dan karka ce ai an ci karo ba cin karo shi ma kibiran din da aka ya ma ai to zan ake toye ba a zo ya zama rectangle shape ko square yadda ka ga wani zo zai iya zama eh ko ya taka kun fahimta amma in ya ganta haka yayi wannan doza ya san kabari ne tanda tanda naje muna hoshin sabi na sha zama a kowane tudu da nake zama ne tilawa Allah sai daga baya ke gaya mun kabari ne kuma ba ta yin magana ba nan zan zo da magarba in zauna in dade to har in kace gida wani lokacin za ta bar ma in kwanta ashe akan kabari ne in ko Allah dina kabaru ne ba allazi da kafaru ne cikin gidan ba ba ba eh ba su wani an kaba masa wuce na biya to wannan shi ne shi na cikin ba to ta za ka ga an yi an lailaye shi da suminti wallahi da ɗauka tudu ne irin wanda muke a kofar gida na zama eh da kali to sai ce kaga sai yace akhraj al-bukhari wal bayhaqi wa rawi ibn abi shayba wa abu nu'aym fil mustadrak kama fi at-talqis kama yadda yazo a talqis al-hadith wa ziyadatu lahumma qala an-nasim wa la yu'aridu dhalika ma rawa kuma ruwi an al-qasim wannan baya cin karo da abin da aka rawaito daga alƙasim cewa da kaltu ala aisha wa qultu ya umma ya umma cewa na shiga gurin nana aisha nace ya ke mahaifiyata ikkifili an kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam dan bude min kabarin annabi alaihi salatu wasallam wa sahibihi radiyallahu anhu ma da abokansa Allah ya kara musu yadda kaga an ce sai na bakar yana daidai kan annabi alaihi salatu wasallam shi ko sai na mura an dan gitiyo shi wajen kafa kuma ko yanzu aka nuna ma kabarin za ga aka yi yau to sai ce fa kashe fatli an salasati kuburi sai ta dan yaye mun kaburburan nan guda uku la mushrifatan wala la'iatin tace sai ce ya gansu ba masu tudu ba kuma ba a shafa a ƙasa ba ba flat ba kuma ba masu tudu ba shine dai wancan misalin da dan kibiran kawai mabudu hatan wato bi bada ha'il an arsati kaji ba an an kimfide su an an zuba masa kasa da tsakuwar al-arsatul hamra sunan wata tsakuwa ne kamar daga kasa ai tana da sunaye to wannan kasar wata irin tsakuwa ce ne kamar da jaje jaja shine al-arsatul hamra da wannan tsakuwar aka dan zuzzuba akai tunda ita wannan tsakuwar ita ce kasar yawanci wajen ta Madina na daji saboda kamar da na gaya muku kasar suna da kwari shi sa suke lahadi da an fara za a ga za a iya tadda zuwa wajen haƙowa to wannan tsakuwar da ake haƙowa sunan ta al-arsatul hamra akhrajahu abu dawud wal hakim wa anhu al-bayhaqi wa ibn hazm min tariq amr bin usman bin hani an al-qasim bihi qala al-hakim sahih al-isnad wa faqahu al-dhahabi wa amma al-bayhaqi Imam Bayhaqi yace fa qala innahu asaw min hadith Sufyan al-Tammar. Wannan hadisin ya ma kuma Sufyan al-Tammar din gani. Wa qarrar da alaihi ibn Tirkumani. Ibn Tirkumani ya ya yi raddi cewa ana kilafu islam ali hada shan. Wannan ya tabawa yaran ma'abuta wannan al'amar bal hadithu Tammar ba su alama hadisi ke. Cewa hadithu Tammar asahu ya fi inganci ya annahu mukharrajun fi sahih al-Bukhari. domin shi an fitar da shi a cikin bukari wa hadithul qasim shi kuma hadithul qasim lam yukharraj fi shay'in min as-sahih ba fitar da shi daga cikin wani abu daga cikin sahih ba dama ko san matakai bakwai ne ko muttafaqun alayhi bukari muslim aw wato shartul bukari wa muslim ko shartul bukari fakat shartul muslim ko yau sannan kuma sai mun yi wannan duk a farkon gulugul mara wannan matakan guda bakwai to sai ce um sai ne wa hadisul qasim lam yukhalad fi shay'in min az-zayd qultu sai nace hadha ar-radd la yakfi wannan raddin bai isa ba لأنه قد يكون إسناد الحديث المخالف لحديث البخاري domin zai iya yiwa ya zanto isnadin hadisin da ya saba wa Imam al-Bukhari asahu ya ma fi inganci wa kuwa ya fi karfi min sanadin al-Bukhari fiye da na Bukhari ta yaya sai ce zai iya yiwa mana in ya zamto ya haɗa sharadin Bukhari da Muslim ba kamar yanzu wasu isnadan da ake faɗa a muwaɗa ai ana cewa wasu isnadan sun fi eh na Bukharin kwari karfi amma kowanne da mizansa yana faɗa wannan sai ce bala ya cin mutarjiwa hadisin tamas illa bi bayani illa baya inganta ko kuma rinjayar da hadisin tamas baya zai cika sai ka yi bayanin illar hadisin amru bin usman bin hali wa huwa mastur shi kuma ba san shi ba shine mastur na tsallake wani abu kenan oke to hadisul qasim sai kai bayanin hadisin al-qasim din aw alal aqalli bayani annahu dunahu bi siha ko ko a takaice kai bayanin cewa wato bai fa kai inganci ba sai ka faɗa sai ka fito da abun fili wa huwa al-waqi'u huna shine abin da ya faru anan wa inna illatahu amru bin usman bin hani illata shine amru bin usman dan hani wa huwa masturun shi kuma ba san shi ba kaga sai an san shi ma za a bayani akan su ba san shi ba kama kana al-hafiz fi takrir kamar da al-hafiz ya faɗa cikin takrir walam yuwaffiquhu ahadun ahadun albatta ba wani mutum ɗaya da yake sika ne kun fahimta ba mutum ɗaya da ya kalli amru bin usman yace ai sika ne babu ibnu hani shine albatta yanke ba wanda ya faɗa haka فتسيه الحاكم لحديثه من تساهله المعروف shi kuma ingantawa ta Imam al-Hakim akan hadisi kun san yana da tasahulanci shine ne sauki shi baya bin diddigi Imam al-Hakim wa mutaba'atu wa mutaba'atu Zahabi lahu min awhamihi al-kathira mutaba da Imam Zahabi ya masa ko yana daga cikin kurakuran sa masu yawa allati la tafa ala man tataba'a kalamuhu fi talqis al-mustadrak wanda ba sa buya ga wanda ya bibi maganganunsa a cikin samari da aka yi na al-mustadrak na Imam al-Hakim akwai littafi da aka yi al-mustadrak al-Hakim an gane to a cikin yace wannan baya kuya kuma yana law saha yace ka sani cewa da ya inganta balaisa mu'aridan bai ci karo da hadisin jammar da hadisin jammar ba li anna qawluhu mabdu'un domin cewa da an shafi an rufe kabarin laisa ma'anahu mutaqawwin ba yana nufin an rufe gaba ɗaya ba bal mulka fil badha yana nufin an watsa an jefa wasu tsakuri an gane shine al badha wa huwa al hasa sagira kananan tsakuri kama bin nihaya kamar da yazo an nihaya ta ibn al asir fi garib al hadith fa huwa zahirun fil khabari nafsuhu kuma wannan abili yake a cikin hadisin kansa mabduhatun an rufe shi bi bada ha'il arsatil hamra ga shi haka aka ce ba an rufe saman sa da wata tsakuwa da ake kiranta al arsatil hamra shikenan ba za la yi nabi tasni wannan baya baya kore cewa yayi tudu bari ku ji wani abu da shi yayi anan wa bi hadha jama'a ibnu al-qayyim bayna al-hadithain ibnu al-qayyim da yazo shi sai ya barki ba yace kaga hadisan nan bari bi zai inganta kuma yace ba tin gaba cikin su yace sai muka hada tsakanin su fa qala bi sai fada azabul ma'ad sai yace kaga wa qabruhu musannamun mabduhum bi bada'il arsatil hamra gaba da hadisan biya hada ba su anan kabarin annabi alaihi salatu wasalam musannamun ya dan yi tudu mabduhun an an rube shi bi bada'il da wata takuwa al arsatil hamra da ake kiranta arsatil hamra kuma ba an sallame shi ba kai da kace musannaman ne gashi an faɗa kai da kace an zuba masa kuwa kai ma an faɗi naka to wannan shine aljamu bainal hadithai wa qabruhu musannamun maftuhun bi bada'i al-arsat al-amra la mabni ba gina qabra annabi ba gine shi ba wala mutayyan sannan ba yayya kai bi da tabo ba ba daya wa haka za ka da qabru sahibai haka nan kabarin abokansa almajiransa guda biyu yake Abubakar da Umar radiyallahu anhu na uku asalis na uku shine an yi alimahu bi hajarin kai alama shine alalam kai alama da dutse a cikin kabari auna hawahu ko makamancin dutse kamar me allo za mu zo can gaba zai zo allo ko kuwa tais ko tirazu da ake a makabartin raka jin malar kalarawi wani kamari da gani hadda banka da sai Allah hadda banka ai ba da tuta banka ba na ce ma eh shi din ne hadda kuma tuta ko an jare an yi mobil eh an yi mobil da gobin jari ka je ka zauna ka roki na kabarin ka dan kwankwada wallahi tallahi karamba eh Allah ya tsawaye to shine sai yace to liyar bana ilayhi man yamutu bil ali gunji dalilin da yasa ake so ka sa alama domin in wani daga cikin dangin ka ya biyo bayan sa ba jimawa wani ya mutu to Allah ya jarrabe ku ne kuma mutuwa to kaga ba tare gurin ba sai a je kusa da shi ai za ku suna cewa kusa da kuma kusa da wani aka binne eh yana da asali yana da asali to sai ce dan abin ne a gane shi da an tashi wani ya mutu a cikin dangi ɗansa ko wani nasa sai a je a binne shi a kusa da shi لحديث المطلب وهو ابن عبد الله بن المطلب بن حنطب an gane ko eh na'am sai ce radiyallahu anhu kan lamma mata Usman bin Mas'ud kun ga yana ji wanda suka mutu a farko farko ayi a Madina yayin da Usman bin Mas'ud ya rasu ukurida bi janazatihi an fito da gawarsa fa dubina sai aka binne ta da aka fito da gawar na aka binne ta amara nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan sai annabi ya umarci wani mutum an yi ake hu bi hajar ne zai kama dutse balan yadda ya hamla hu dai je dauko dutsen sai ya kasa sai man nauyi wa sama ilaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya miƙe sai ya miƙe sai tafi zuwa ga wannan dutsen ilaiha abdamir ya'udu ila al-hajar ko ya tafi gurin dutsen fa wada'a inda ra'ati sai dauko dutsen ya zo ya sa kun sa annabi yana da karfi an ba shi karfin kamar yadda wani hadisi ya nuna duk kowane annabi yana da karfi na mutum sama da arba'in ƙwarai kuwa to sai ce ko na tsallake ni wace yawwa watar an jira ayi ko watar an jira ayi sai kakkare ya janye mayafinsa zuwa ga wato mai ake kira ƙaurinsa ya tare zuwa ga tangalalin hannunsa zira'insa ya tattaro hannun haka ya janye kamar yadda za ka ja hannun riga in za ka dau abu sai ya tattare hannun zira'ai ya fito yadda zai ɗauka sosai kale kala al-muttalib al-muttalib yace kala allazi yukhbiru li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake bani labarin nan cewa daga annabi yaji ka anni anzuru ila bayadi zira'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda annabi ya janye wannan mayafin kai ka ce ina hango farin dangalalin hannun annabi alaihi salatu wasallam shine zira'i hina tara anhu ma yayin da yayi hannaye wato hannayensa sallallahu alaihi wasallam sun ma amala ha fauda a inda rasi sai dauka ya sa wajen kan Usman bin Mas'ud wa qala sayyidi ata'allamu biha qabr akhi dai rika gane kabarin dan uwana shi waye faɗi wannan ba annabi ne faɗa ba shi wancan ne ruwaya ne shi ne ya faɗi cewa ata'allamu biha qabr akhi shi ne malamin sai fassara uku cewa me za ya ce a ki ta yaya wai suka ce ako raba'a ne an fahimta da kyau ko an shayar da su tare an gane wai kuma suka ce a yana nufin wato dan uwansa a musulunci na manta na hukun da suka faɗa amma dai malamai sun karfafa na farkon cewa dan uwansa ne shayar da zuwa kai tare ako raza eh wa ka wa kun mina raza to dan uwansa ne na shayar to sai yake ni um wa urfina ilayhi man mata min ahli dan in binne wanda ya mutu daga cikin ɗan uwana nan gaba arki baya tunanin bai ce ni ba a kawo ni nan ba dan kowa baya san mutuwa eh dan in binne wanda daga cikin ɗan uwana ya mutu sai yanzu in binne shi a kusa da shi kana da Abu Dawud da Anul Bayhaqi bi sanadin hasan kama qala al-hadith a cikin mujalladi na biyar ya bi na dalili da kinan da tara wa tarjama lahu Abu Dawud babu fi jam'il mauta fi qabri Imam Abu Dawud ya yi tarjama da ya kawo cewa babu jam'il mauta fi qabrin babu da yake magana akan tattara mamata cikin kabari da wal qabru yu'allam shi kabari kuma ana yi alama ba laifi ne kai alama irin wannan amma ba ta wadda za mu zo mu ji nan gaba ba irin ta wadda ake yi wal bai haƙi da bai haƙi bi kauli babu ilamil kaburi babu da yake magana kun ji na cewa wato sanya alama ta kabari bi tatratin da fa dutse au alamatin ko ta alama ma kanat an gane matukar alamar za ta zamto wato ba ta kauce wa shari'a ma kanat shar'iyya mutukar fita daga haddin shari'a ba walau jahidan ya takawwa bi ma bikam zakartuhuma fi ta'liqat al-jihad yace walau jahidan yana da shedu guda biyu wanda yake karfafuwa da su yace na ambace su a cikin ta'liqat al-jihad arabiyu na hudu Allah yulakkana almayyit talqin alma'ruf al-yawm kada alakkanawa mamaci abu na hudu in an zo binne shi wannan ko wajen binnewa ake bayani an zo binne shi ka zo alakkana masa kalmomi kamar yadda ake yi a yau wataƙila wani ya taba gani ya ake yi a yau shine an an zo an rube shi wani ya tsaya daidai kan zai ce ya wani dan wani ban taba gani ba sau ɗaya na taba gani a makabartar taroni bai kusa wata uku ba baya wani ɗan cikin gari ya mutu mun je kawai na ga wani ya tsaya na talakana ba idan ja aka na malakani eh wai na gaya ma kai wani dan wani idan mala'ikun nan biyu suka zo fa kullahu ba ka ce musu radiyallahu wai yana gaya ma duk tejin yake ba ya ma san me yake ji wallahi tallahi yana gaya masa cewa lallai ko an ce maka masa ya gaya mai yana rayi kuma shi ma yana rayan Allah ya ce sabbitillahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirati wa dhillallahu zalimin kaga ba wani dabaru bane misali da na ba wasu mata suke ta dariya na ce da za ku gane wannan gam da katar ne kamar mutum ne yanzu ya shiga wani ɗaki yana shiga kawai ga aljani marara wallahi sai Allah ya ga dawa zai iya ayatul kursi sai dai ka ji yana wayo ya shiga uku ya lalace ko ko in ya tuno an yayi za a yarda ayatul kursi ayatul kursi kwarai kuwa kawai haka zai ta maimaitawa ya dai to amma gam da katar Allah shi zai baka dama ka iya faɗan ma abin da yake so ka faɗa an gane yawwa a dan fashi ba kawai wata mata ta gani ta rude wallahi ta rika fadar falaki da nashi falaki da ta kasa yi sun tsaya a kan sun duro musu gida da cijuwa ce ta rika falaki da nashi falaki da ta kasa biyawa to shi ne wannan tasiritin ba wayo bane ba dabara ba Allah ya dace da mu to kun gani ko to shine yace um, to in aka zo wannan ta to na gaba bari mu ga zamu iya kammalawa sai zamu iya zuwa gaba li anna al hadith al warid fihi kuma hadisin da yazo akan wannan magana cewa alaqala akwai hadisi amma la ya sai bai inganta ba wata wata haka ibn al-qayyim ya faɗa wa zafa hun nawawi ga yasa aka tawgairu kama da kafi fi ta'liqatul jihad ta'liqatul jihad din nan ba shari'in zadul ma'adi eh yawa da bai ne da yanzu da wahala za ka sha ba za ka same su to sai ce bali ya kibu ala al-qabri ya da'u lahu bi tasbih abinda ake so ka tsaya akan kabari kai taimar addu'a ta cewa Allah ya tabbatar da shi Allahumma sabbitu inda su'ali munkarin kai taimar ku shine kauna eh wa yastaghfiru lahu kwanan nan wasu da na ga mahaifin ziyarar sun burge ni wallahi cewa an gama wannan al'adar suka tsaya wanda za ka ji yawanci tafiya ake suka ɗau lokaci duk tafiya aka yi aka bar haka ake yi bayan Allah haka ake yi amma sauri kake ka dawo ka ɗauke mukullin motar kwarai kuwa wasu wata tajiya da muka je kwanaki ana gaya mana da suka dawo har tuni wani ya ɗauke mukullin mota ya ce yana so wani ya ce yana son gidansa na guri kaza tun a wannan lokacin sannan wani yana yin haya da ko babur ne ko adini zau an kirawo shi an fara kwashinin tansa daga mutuwar mai gida to wannan kudin ka kawo balance din yau ka je ka sawa wani account din kin ma wai hankalin ya dawo yanzu kudin suke so Allah ya dace da mu to shine yace bal yajibu ala al-qabr yad'u lahu bi tasbih wa yastaghfiru lahu ya nema magabara wa ya'muru al-hadirin bi dhalika sannan ya umarci wanda suke halarce a gurin wanda suka zo kun ji ka ce musu jama'a da Allah a nema masa gafara wanda mu yan al'ada ba sa so li hadithu Usman bin Affan radiyallahu anhu qala ga hujja to da hadithu sai la Usman kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafn al mayyit wa qafa alayhi yace da annabi ya gama binne mamaki tsayawa yake akan kabarin fa qala ce istaghfiru li akhikum ku nema dan uwanku gafara وتلو له التثبيت ku roƙi Allah ya dace ya tabbatar da shi fa innahu al'an al-domin yanzu tambaya ake ba al'ada ayi al'ada ai duniya ce da kake gani akradahu Abu Dawud wal Hakim wal Baihaqi wa Abdullah ibn Ahmad fi zawaid az-zuhd wa qala al-Hakim sahih al-isnad wa baqahu az-Zahabi wa huwa kama qala Imam az-Zahabi imam muwafaqa kuma yana nan kamar yadda suka faɗa din qala an-Nawawi mun nawawi ya faɗa a cikin littafin sa mujalladi na biyar shafi na 292 isnaduhu jayyid isnadin sa ingantacce ne to sai gaba da zamu shiga yace wai wai dutu aljulusi inda asna'i dafni ya halatta a zauna to shine zamu ji dogon hadisi wannan ba zai ba mu dama mu biya shi ba sati mai zuwa dai zamu ƙara ciyawa insha Allah ta'ala shi wannan littafin to za mu ji wannan hadisin na barawo bin hajib dogon nan yadda za a yi wa mutum tambaya a kabari daidai zai amsa da yadda mumini zai amsa da yadda wanda ba mumini ba zai amsa tambayar kabari abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadansa wanda muka yi kuskure Allah maka bakin sarki ya yabe mana muna nan akwai littafin da muke ta tunanin za mu sa to na dan neme shi yanzu a kasuwa ya tafin gaskiya to amma insha Allah ta'ala akwai wani da zai dawo da yana aikin hajji mun sa ya duba wani in aka samu ko kofi ɗaya ne sai mu zo yanzu ana yin littafin wanda za ka kamar shi original ɗin to sai mu yi tsada da wanda za su yi kawai sai a buga mana shi na fi sha'awa a yi gaskiya insha Allah ta'ala nan da dan wani lokaci za mu je insha Allah malam dini an kuma eh eh yawa maza maza na maza zai zama Allahumma ghfir lahum ko namiji da ne duk mata to namijin sai yarin da yake inda za a zo cikin masallacin nan duk an kawo janaza amma namiji ɗaya ne ko jariri to in ka zo da niyyar namiji za ka samu duka shi ne magana da nake ma ai gaba ɗaya namiji nan ai za a zancen banza ne da za a kwatanta namiji da mace ai ko a mace namiji yake ta mai yake da mace ko ya mutu ko wurin sallagawa in aka zo zamirinsa za a yi amfani da shi ba ka gani a saudiya in kan aka zo wannan sallolin da yake kusa a saudiya duk sallah ya ce an yi sallar gawa kusan duk in kana so ka more a sallar gawa to da ba ana irin wa haka da an ce salli alal amwat an miƙe kawai amwat eh idan kuma wata ce ta zo wajen haihuwa bayan an yi haka sai a gaya ma to ga wata wajen haihuwa ta rasu da jaririn sai an gaya ma in kuma da yawa ne kawai amwat za a ce ma ba za a gaya ma ka san da yawa maza da mata sai kai jam'in na maza Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'adihim wa'fu anhum haka duk zakai tunda maza ne in mata ne sai ka sa matan zalla Allahumma ighfir lahunna warhamhunna wa'afihinna ko haka zakai amma in dai da namiji to di yarin da yake shi ai kamar ƴaƴanka gaba ɗaya su goma mata da namiji guda ɗaya namijin kana so ka kira su yara kai ta'alau amma an ba wannan namijin ta'alai na zaka ce yawa guda ɗaya ko da tafiya yake in dai haƙi kake kira to ta'alau zaka ce ziyarin da yake kallabi tsakanin rawuna ko na'am na'am yana ba ta mutane tufilaji ne wayan zuwa eh to ba haka bane abdullahi dan mas'ud lokacin da ya gama akai akai akai wato layya jikinsa duk jini yake ga liman sannan akwai wanda a to ya zaka yi da wanda a gurin yaki ma duk jini a jikinsu kuma aka ce to ya zaka yi da wannan na mutane ma duk jini a jikin su kuma suka yi sallah kana filin yaki ana harbin ka kana harbi kuma kana sallah ba amma amma malikiya ne suke kawo shi a matsayin kamar makaruhi in ban banta ba shi ma suke kawo shi ma sai suka bada wani adadi cewa an ya kai kamar girman titi ko kwabo aka bai jiya shi ya kawo wannan yawa jinin jama'a da ne eh je ku din zula ba eh eh amma dai a rika yi da dalilin mai kwari don kai zo ya ce to me dalilin ka ka gane abin da ka faɗa daidai ne amma in da zo ya ce to me dalili ka ce ma kawai ni a gani na kuskure ne kuma nan daga nan an samu matsala eh amma dalili dalili ne haka haka da ka samu dalili eh haka ya kamata asu burana ko min kuntum zaliki kaza akwai dan takibi da shi kawai eh ya ji amma ya ce me dalili ko ko larabci kai zai ce sadaka Allah alaihi wallahi kuwa yawwa kana yin larabci zai ce sadaka Allah alaihi ka ba da gaskiya Allah ya biya to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yabe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da gobin da muka roƙa Allah ya biya wa kowa bukatun sa na alheri wancan rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da gobin da muka roƙa waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i da alheri Allah ka tagala mana marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen da jawawa iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara idan ta mu zo Allah ka samu ka da kyau da imani masu rai kuma Allah ka kara musu tsawon kwana mai amfani matasan mu Allah ka shirya mana su Allah ka tsora ta hanya madaidaiciya rudin zamani Allah ka kiyaye mu Allah maka hukun sarki ka tsara imanin waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين
za ka yi baran ne